الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر goma ga watan jumada ula hijira 1447 wanda ya yi muwafaka da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu darasinmu na 25 ta wannan littafi mai suna مختصر الأخضري واللفر أبو زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى tumuna nan cikin babi na ƙarshe babi da yake magana akan abubuwan da suke ɓata sallah da kuma waɗanda ba sa ɓata sallah amma ana buƙatar a yi musu sahau da waɗanda ba sa ɓata sallah kuma ba sai an yi sahau ba sujudu sahawi ba za mu tashi inda yake cewa wa man galita fil qira'ati to mala yake cewa wa man galita fil qira'a wanda ya kuskure cikin karatun sallah na alkur'ani bi kalimatin ya shigo da wata kalima cikin karatun nan nasa min gairil ƙur'ani wanda wannan kalma ba ta cikin ƙur'ani gaba ɗaya sai ya samu kuskure sai harshen shi ya furta ta to sajada ba'da salami tunda ba da gangan bane zai yi sajada bayan sallama amma mafhumin maganarsa inda gangan ne sallah ta ɓaci sai ya zamo kamar hukuncin man takallama kenan bis salati amidan wanda ya magana da gangan a sallah to kaga sallar shi ta ɓaci eh to kuma a nan malamai suka ce malam ya ce bi kalimatin bai ce bil kalimati ba ishara kan cewa inda zai yi sujudu sawi in ya zan maganan nan ta karanta ba ta yawa ba Gina in sun zamo alkalimat kalmomi ne da yawa ya shigo da su a karatunsa kuma ba sa cikin ƙur'ani to wannan ko da da raukanuwa ne to sallah ta ɓaci kamar yadda kasaratul kalami walau sahawan fi salati to yana ɓata sallah to haka shi ma wannan sai suka bashi wannan hukunci to shi yasa malam ya kayyade shi da cewa bi kalimatin da wata kalma kwaya ɗaya kuma shi ma ba da gangan ba to nan ne zai yi sujudu sahawi inda gangan ne sallah ta ɓaci ko mi kankantanta in kuma ta yi yawa kalmomin sun yawa to ko da a sahawi ne kamar da can da aka faɗa ga magana aka ce in yayi magana da rakanuwa magana ba mara yawa ya yi sujudu sahau to wannan hukunci ne suka ɗauko suka ba suka ba wannan eh suka ba wannan an gani eh to wannan shi ne mm. duk za a yi bayani ai cikin karatun aiki to a nan sai ce wa in kanat in kuma kaliman nan da ya kuskure ya shigo da ita min alƙur'ani ya zan daga ƙur'ani take amma ba a wannan wurin ba nan inda yake karatu ba nan kalmar take ba tana can wasu surori wasu ayoyi sai ya ɗauko ta ya shigo da ita a siyaƙin wannan karatun nasa ko a fatiha ko a sura to fala su jura alaihi a nan tunda ba da gangan ba ne babu su juda a kansa kuma da gangan ne shi ma sallar shi ta ɓaci shi ma sai ya zanka mahukuncin wanda ya magana kenan tunda ai a wurin ba wannan kalmar kenan ɗauko ta daga wani wuri ya kawo ta nan to ya zama kamar ya shigo da magana kenan to ma suka ce ba za a ɓata sallarsa ba shigo da wannan kalma saboda akwai ta a ƙur'ani kila kalmar ta yi kama da wadda a wurin an gane yauwa ta yi kama da wadda a wurin to sai ya ɗauko ta sai ya ɗora ta kamar gafurun rahim sai ce gafurun halim kaga halim rahim eh to wannan ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba na fatar an gane kama alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alhamdulillahi rabbin nas to wannan shi ne tunda akwai can kul a'udhu rabbin kaga akwai ta a qur'ani amma ita ita ce ke wurin ba ita bace ko to wannan shi ne to anan wasu malamai sun yi bayani shi kuskure a ƙur'ani kusan wajahi shida ne ko wani malami da ake kira ibnu tulun ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana ya ce kusan kala shida ne akwai kuskure a karatu kenan akwai alhaba'u fil aya mutum ya yi kuskure a ayan ƙur'ani ya zan kuskuren da ya shafi ayan ne gaba ɗaya an gane yawwa kila gaba ɗaya ya ɓata ayan sannan akwai alhaba'u fil kalima akwai kuskure a kalima kamar wannan da muka ba da misali ya ɗauko ta kalma wadda ba ita ke wurin ba ya ɗora sawawan a ƙur'ani take mun ji hukunci ko kuma a kwata-kwata ba ta mi ba ta a ƙur'ani ya ɗauko ta yasa sannan akwai na uku akwai alkhaɓa'u fil harfi akwai kuskure a harafi ya zan kuskuren da ya na karatu ya taƙaita ne iya wani iya wani harafi ko kama alhamdu sai ce alhamdu an gane to sannan akwai kuskure al'irabi alhaɓa'u fil irabi shi ne na hudu fa'ili ya mai da shi maf'ulun bihi ko marfu'i ya mai da shi mashi majruri ana samun irin wannan sosai ko damiri na mafuradi ya mai sai na tasniya ko na jam'i irin waɗannan dai aujuhul i'rab ana samu na biya akwai alkhata'u fi qata'il kalimati akwai kuskure wajen datse kalma al'ada kalma a faɗe ta gaba ɗaya to shi da ya zo sai ya raba ta biyu kama alhamdu sai ce alham sai ya ɗan numfasa sai ce du sai ya ci gaba ko yi waƙafi ga al ɗin ga lamun ya ce al can sai aka ji shi ya ce hamdulillahi wani ana kiransa da alhata'u fi qata'il kalima kaga nan kalima ce ya raba kuma kalima ɗaya ce kaga wannan kuskure ne akwai alhata'u fil ibtida wal waqaf eh da qur'ani ba ko ina zaka tsaya ba akwai kuma inda ana bukatar ni akwai inda in kai waƙafi za a tuhume ka kawo faɗin Allah ta'ala wa ƙalatul yahudu uzairu ibn Allah to shi da yazo sai ce wa ƙalatul yahudu can sai aka ji ya ce uzairu ibn Allah eh to wannan akwai iskali eh saboda da yace uzairu ibn Allah to sai zan kamar ƙur'anin ne ke tabbatar da cewa uzairu dan Allah ne ita kuma aya tana ce a wasu ne suka faɗa sunansu yahudu to amma saboda wakafin da ya yi ba zai bayar da wannan ma'anar ba to wannan su ne kusakurai guda shida ku samu littafinsa da ya rubuta mai suna a ƙwari'u fi zallatil ƙari'i الطارئ في زلة القارئ ابن طولون sandi ya yi bayani akan kurakurai da ake samu na makaranta alkur'ani to haka ya biyo da su ita karankanta aya ita ma ya ce akwai kurakurai wajen kusan wajahi shida akwai ziyada mutum ya yi wa aya ƙari akwai naƙasu ya tauye ayan ya cire wani abu sai ya faɗi wani sai ya faɗi wani sashe ko? a gaza ana samu eh akwai attaqadim farkon aya ya mai sai farko ƙarshe ƙarshe aya ya mai sai farko akwai attaqir shi ma to haka akwai su al-ibdalu canza wani abu na aya sai ya kawo wani abun daban haka akwai attakarar sai ya maimaita aya ya faɗa kuma ya sake maimaitawa wannan shi ma kuskure ne domin faɗan abu a maimaita to ya ba da wata sabuwar ma'ana to haka ya kawo su ya yi dogon bayani littafin yana da matuƙar mahimmanci to haka ya rarraba su kuskure kaza da kaza kowane ya yi bayani yana da kyau ku nemi littafin to shi ne ya ci gaba da cewa illa an ya tagayyara lafzu to nan da aka ce ya shigo da wata kalima a ƙur'ani a karatunsa aka ce ba komai a kansa na sujuda amma hakan fa sai istisna'i ya ce illa an ya tagayyarar lafsu sai dai in lafazin ya canza in lafazin ma'ana shigo da kalmar da ya faɗan kalmar da ya yi to ya ɓata wannan jimla ɗin ko wannan aya ɗin da yake karantawa ya ɓata ya canza lafazin ko kuma lafazin ya canza aw yafsudul ma'ana ko ko ma'ana ta ta ɓaci to in an samu haka ko da kalma a ƙur'ani take to fa yasjudu ba'da salami to anan sai yayi mi sai yayi ba'diya saboda kamar yayi ƙari kenan tunda ba da gangan yayi ba to ba za a ɓata sallarsa ba amma tunda ma'anar ta ɓaci ko lafazin ya canza to yanzu ana buƙatar ya yi sujudu sahihu saboda abin da zai ɗora masa wannan wannan kuskuren da da ya yi a wannan wuri eh wannan kuskuren da ya yi a wannan wuri an gane amma can da ake magana ba komai a kansa kaga kenan in lafazi bai canza ba yawwa kuma ma'ana ba ta bi ba ta ɓace ba sai ce wa manna asa wanda ya gyangyaɗi shine an gaje awwalun naumi fi salati a cikin sallarsa fala sujuda alaihi babu komai a kansa na sujudu sahawi wa in thaqula naumuhu in baccinsa yayi nauyi ma'ana wannan gyangyaɗin yayi nauyi a'ada salata to zai sake sallah wal wudu a hadda alwala saboda akwai yiwa alwalarsa ta walwale cikin baccin nan da ya mai nauyi ba tare da ya sani ba amma gyangyaɗi ba komai tunda shi baccin bai nauyi ba wa aninul maridi nishin marar lafiya muguta farun abin yi masa afuwa ne an masa afuwa kan mutum ne ba lafiya ya zo yana sallah yana ta nishi to ba komai a kansa tunda lalura ce ba wai da gangan ba ne nuhu haka gyara makoshi gyaran murya kenan lid darura ce saboda darura ta majina majina ta makale masa ga makogaro an gane in kuma bai yi gyaran makoshin ba ba zai iya yin karatu ba to babu laifi ya gyara muryarsa eh to shine ya ce shi ma mugu tafaru shi ma abin yi masa afuwa ne an masa afuwa amma walil ifhami in yayi ne ba don lalura ba waccan da aka ba da misali yayi ne domin ya fahimtar da wani to mun karo an kyamaci haka yayi munkari kamar inda ya gyaran murya wai don ya tunatar da liman wani raukanuwa da yi ko kuskure da yi to ai kaga tasbihi an ka ce yi domin kai shi gyaran murya kila jahili ne bai je makaranta ba bai san me ake yi ba to da ya ga liman ya miƙe bai zaman tafiya ba sai ce to wasu jahilai na haka nan kaga lil ifhami kenan yanzu yana son yayi wa liman tambihi kan cewa ya bar wani abu to hakan munkarun don a wannan wuri cewa aka yi ya ce subhanallah to amma duk da munkari ne wala tabtulu salatu bihi sallar saba za ta ɓaci ba shi wannan da ya gyaran murya don li'ifhami gairihi don ya fahimtar da waninsa wani abu don ya yi ma waninsa tambihi to ba za a ɓata sallarsa ba wa man nadahu ahadun wanda yana sallah sai ya ji wani ya kwala masa kira faƙala lahu sai ce ga wanda ya kira shi subhanallah sai ya ɗaga sauti ya ce subhanallah to kuriha an kyamaci haka ya yi maka ruhi to kai da Allah ya kira kana ansa kiran wani eh wasa hat salatu amma sallar shi ta inganta tunda dai tasbihi yayi ga Allah ba wani abu ya kira ba kuma a sallah akwai tasbihi wa man waqafa fil qira'ati wanda ya tsaya fil qira'ati a cikin karatun sallah ya makale ya kafe wuri daya ya kasa yi gaba ya kasa dawowa baya waƙafa kenan waƙafa ya ƙifu ƙufan shi ne ya yi tsaye tsab ya kasa cewa komai walam yafta alaihi ahadun kuma ba wanda ya masa fatahi ba wanda ya kawo masa agaji kowa ya ta batu ne kila inda yake karatu ba su san wurin ba to kaga tunda ba sani baya za su yi mai sai dai su sa mai ido a jira a ga abin da zai yi shi yasa ai ana son waɗanda kake ba sallah ya zan ayoyin da kake ja ya zan wasu daga cikinsu sun san waɗannan ayoyin ko surorin saboda sanda ka samu matsala sai su taimaka maka to amma ka ja inda su karatunsu bai kai can ba ko wasu haddace wurin ba kai kuma gashi kamanta to yanzu ya za a yi kenan to tun da kowa bai masa fatahi ba bai kawo masa buɗi ba bai ta da shi ba to zai yi ɗayan abubuwa ga su kamar haka shi ne taraka tilkal aya to ya bar wannan aya ɗin sai ya tsallaka ga ta gabanta in ya tuna ta e sai ya yi jamfin kenan ko wa ƙara amma ba'adaha ya karanta ayan da ya zo bayanta fuska ta farko kenan fa in ta'azzarat alaihi in kuma ita ma ta buwaye gare shi ya manta ai ya manta ta bayanta hmm to raka'a sai ya ruku tunda ba dole bane na cewa wai sai ya sai ya karanta wannan sura din ba dai ya dan karanta wani abu ko da aya ɗaya ce to ta wadatar sai ya yi ruku'u wala yanzuru mushafan amma ba zai ce bari ya duba mushafin ƙur'ani ba domin ya samu yami ya ƙarasa wannan ayan bai ne dai a gabansa ƙur'anin da ke gabansa kenan wato an ƙaddara yin akwai ƙur'ani a gabansa ko aljihunsa to ba zai ce ya ɗauko shi ya duba don ya ƙarasa wannan ayan ba in asura ne illa an ya kuna fil fatiha ta sai dai in ya kasance a cikin karatun fatiha falabudda min kamali habi mushafin ita fatiha ba makawa sai an kammala ta da mushafi ƙur'ani fatiha yake karatu sai yallaƙe ya kasa tuna ayan da ke bayanta kuma amamu ya rasa wanda zai masa fatahi to lallai lallai yami ya nemi ƙur'ani wurin nan in babu ƙur'ani shi ne wasu malamai suka ce to ya za a yi kenan ya gasa garanta to sai ya kenan a ga sallah ta roshe kenan tun da yanzu nan ba a ce ai ya sa wani ba tunda in ya sa wani kenan shi wanda zai sa ya iya karatun fatiha to dan mi da beta da shi ba eh dan mi da beta da shi ba wasu kuma suka ce a'a ya jefar da wannan raka'a ma'ana ya duka ya yi ruku'u ya yi sujuda mai yiwuwa kamin ya sake dawowa raka'a ta gaba kila ya tuna sai ya karanta ita wannan raka'a sai ya jifa da ita ta ɓaci sai kawo wata madadinta an gane wannan sai kawo wata madadinta augairihi ko wani musafi kamar juzo amma ko allo wanda an rubuta wannan ayar a wurin to option na uku shine ya bar wannan sura ya koma ga wata in a sura ne kenan in kuma a fatiha ne to kaga sai ya abin da muka ambata tunda ita dole ne a yi ta fa'in taraka minha ayatan idan ya bar aya daga fatiha bisa mantuwa ba da gangan ba sajada ƙablar salami ya yi sajada gabanin sallama wanda ya tsallake aya ɗaya a fatiha to ƙabliya zai to wannan ɗaya ne daga cikin zantuka guda uku akan wannan matsala wasu malamai sun ce sallah ta ɓaci ma ɓarai kuwa saboda la salata liman lam ya ƙara bi fatihatul kitab to shi kuma bai karanta ta gaba ɗaya ba saboda haka ba ya da sallah sai dai ya sake a nan ba a ce ya yi sujudu sahawi ba ba za ta ɗora wannan a na ƙasu ba wasu kuma malamai suka ce a tun da aya ɗaya ce ko da a fatiha ne sallah suna lafiya lau kuma ba sai ya yi sujudu sahawi ba sallah suna lafiya lau shi kenan akwai attata'i dai ya kawo waɗannan zantuka guda uku illa cewa a yi ƙabliya ɗin to shi ne ya fi shuhura amma duka zantukan akwai su a mazahaba sallah ta ɓaci a'a ba ta ɓaci ba zai yi ƙabliya a'a ba ta ɓaci ba ba komai a kansa duka akwai su a mazahaba wa in kana aksara in kuma ya haura aya ɗaya kamar biyu zuwa uku zuwa sama ko to nan kan batsalat salatu nan kan malaman mazhaba sun ittifaki cewa sallar ta ɓaci wadda ba da gangan ba ne eh amma akwai wani ƙauli an ce in aya biyu ne shi ma dai duk ƙabliya zai amma in ya haura aya biyu ya kai uku hudu biyar shidda sallah ta ɓaci amma aya ɗaya biyu to ya yi ƙabliya wasu kuma sun ce a sai dai aya ɗaya daga biyu zuwa sama sallah ta ɓaci wannan ba ana magana ko da ba da gangan ba ne ko da mantawa ya yi so kaga fatiha lamarinta sai a hankali a mazahabin al'imamu shafi'i shi ya tsananta shi ya ce ko harafi adda shadda in baka sa mai shaddan nan ba to babu sallah kamar iyaka sai ka ce iyaka to babu sallah ko ihdinas sirata sai ka ce ihdinas sirata ka cire shadda din babu sallah shi harafi ɗaya abba ka faɗa a cikin suratul fatiha ba to sallaka ta rushe saboda mi la salata to rashin kuma faɗa harafin a ya zan kama baka karanta ta ba kenan ko ba haka ba to shi gaga ya yi mubalaga da yawa amma malamai suka ce ai zahirin nasu ya bi saboda haka maganarsa tana bisa hayya shi kuma al'imamu abu hanifa ya yi sakaci sosai a wannan babi shi ya ce ma ba komai ba ko fatihar ma baka karanta ba ba komai inda ka ɗan karanta wani abu cikin ƙur'ani na wata sura ko aya ɗaya ko aya ba shi a mazhabarsa fatiha ba dole ba ne bai yi aiki da hadisin la salata liman lam ya ƙara eh ya ce saboda mi ya saba ma aya Allah ya ce faƙara umma ta yassara to sai ce to ai aya bata ce fatiha ba ma ta yassara an gace to bai karanta fatiha ba sai ya karanta wata sura suratul ikhlas da sauransu sallarsa ta yi to su malika su ne suka ɗan yi suka ɗan yi tafsili haka eh cewa a'a inda ayan ya ɓata to sai ya yi sujudu sahawi ba za a ɓata sallah sau kuma ba za a ce ai ya sha ba shi kenan ɗin ya tafi abinsa to kaga malikawa magana su ta ɗan fi dama-dama Hmm? Wa man fataha ala gairi imamihi, to wanda ya fatahi ga wani limaminsa, sallah yake yi sai ya ji maƙocinsa shi ma yana sallah. Maƙocin nasa sai ya laƙe a karatu, sai ya tare shi. to batsalar salatu tunda sallah yake shi ma sallar shi ta ɓaci da ai ba limaminsa ba ne ko to ƙa'ida fatahi shi kuma ba ka yi ne sai ga wanda kake bi limamin ka kenan shi kake wa fatahi kai kana sallaka shi yana tashi to babu alaƙa tsakanin babu alaƙa domin wala yaftahu ala imamihi masallaci ba zai fatahi akan wani ko to wala yaftahu ala imamihi masallaci ba zai yi fatahi ga limaminsa ba limamin ɗin nasa kenan sai da sharuɗa guda biyu wanda yake bi sallah ɗin ba zai ce ya tada shi ko ya masa gyara ko wani abu ba sai an samu sharaɗi guda biyu shine illa in yanta zirar fatha sai in ya ji limaminsa ya tsaya jiran agaji jiran fatai wato ya yi shu ya kasa ce ba kowa komai dama zaɓi uku an ka ba shi liman in yana sallah sai ya laƙe zaɓi na farko ya bar wannan aya ya karanta ta baya in ba ta samu ba ya bar wannan sura ya koma wata sura in bai samu ba to ya yi intizarul fathi ne ya yi tsab ya yi shiru ya ba da 'yan sakan in bai yi haka ba ya yi ruku'u kawai duk wanda ya yi anan ya yi na ba ta gane duk wanda ya fi sauƙi sai ya yi ta yi dawa karatun sura ba dole ba ne fatiha dole ita kuma an yi bayani a baya an faɗi hukunci ai mun sha faɗa ai karatun sura ba dole ba ne ko da fatiha ɗaya lima ya karanta ya ruku sallah ta yi su ma waɗanda suka bi shi sallah sallah su ta yi wai ya ma da gangan to a ba za a ce a yi sallah ta ɓaci ba amma in mantawa ya to a nan sai a ce sai ya yi ƙabliya amma in yi da gangan ba za a ce zai yi wani abu ba tunda ba su hawaye ba akwai wasu nusus ko sifatu salatin nabi ka duba za ka ga wannan waɗanda ka nuna ana iya jawazu iktisari ala qira'atil fatiha fi salati eh to mafi kyau ya bar aya ya koma wata aya ko ya bar suran ya koma wata sura eh ko ya jira yan agaji eh ko kuma ya ruku'u kawai aw yufsidal ma'ana sharadi na biyu ko kuma ya zan ya bata ma'ana yana karatu sai ya bata ma'ana cikin waɗancan kusakurai da muka ambata da malamai suka kawo aujuhu guda guda shida ko to anan za ka iya masa gyara sai ka agaza masa mun gane ba laifi a shi kenan ba ka abin da aka ɗora maka ba a tomi an na taka ba ma alaika illal balag ba ba haka ba ai kamar wa'azi ne kaga mutum na abin da bai da kyau kai masa wa'azi sai ki ɗauka tomi za kai masa sai ka kyale shi to a shi kenan ba kai ta mutum ne na a kamar ya to don me aka ce a mai gyara kaga ya ba daidai ba kenan to tun da ya ba daidai ba ana cewa bai da laifi ai ba zai yi ba to waɗannan wurare guda biyu su ne kawai amma da an ji liman na kokowa da aya ya kai yana ƙoƙari yana son dai ya faɗi abin da yake na daidai to nan ba a yi masa fatai kyale shi ake yi eh yayi yayi yayi yayi yayi yayi in ya gaji ya tsaya to wannan yana bukata sai a taimaka masa amma ya kai ya komo ya kai ya komo sai a kyale shi mutum guda da nufi take ko kuma kowa ya samu shi ma shi abu a mutum guda ma'ana ai ba- ai ba hayaniya ba ne to kan haka na aka yi wannan to ai sai a rikita lima Hmm, nake cewa
Eh, kowa kan biya su wanda wanda ya fi kusa ga liman shi zai mai fatahi wanda ya fi kowa kusa da shi to shi zai masa fatahi su kuma sauran sai su haƙura shi da ƙa'ida Hmm? in sun to me zai hana su kasa tun da dama malamai an ka ce ai yau ai masana an ka ce liyali ne minkum ulun no eh to ka gani to haka ake bukata waɗanda za su zamo dab da liman malamai ne kuma masu kaihin tunani waɗanda duk yadda aka samu mafi ƙanƙantan kuskure za su iya eh, ba gafalallu ba waɗanda liman zai iya shirme ma ba su san maye ba Eh, to shi yasa aka ce ma'abuta hankali da ilimi da natsuwa to su za su zo dab da liman sai su tsaya to hikimar tsayawarsu saboda wannan na biyu in yana buƙatar istikhilafi matsala ta same shi sai ya sa wani daga cikinsu an gane? yawa to kaga in ba za su iya tada liman ba to su bar tsayi kusa ga liman gaskiya sai su dinga koma can gefe Eh. shine shine ka'ida ai to wannan shine wa man jala fikruhu qalilan wanda tura- tunaninsa ya zagaya kaɗan ya yawata kaɗan ba da yawa ba fi umurin duniya ga al'amuran duniya na ƙasa sawabu to ladansa ya ragu walam tabtul salatuhu amma sallar bata ɓace ba amma in tunanin bai tsayi ba in ya yi tsawo to wannan kan kaga aiki ya shigo kenan an faɗa a baya cewa sallan ta lalace waman da fa'al mashiya a wata nuskan waman da fa'al mushata da jam'i kenan almushatu jam'u mashin almashi mufradi ne wanda ya tunkuɗi mai tafiya bai ne dai gabansa ko masu tafiya a gabansa yana sallah to falashe alaihi babu komai a kansa Eh, saboda hadisi ya zo a kan wannan cewa in kana sallah to kar ka bari wani ya gitta a gabanka. Eh, to wannan ana magana ko liman ko mai sallah shi kaɗai ban da mamu, saboda shi mamu suturar liman ita ce tashi, don wani ya gitta a gabansa ba wani abu. Amma mai sallah shi kaɗai, to kaga yanzu shi yana da buƙatuwa zuwa ga sutura tashi ta kai shi, haka shi ma liman. Au sajada ala ko shiƙi jabahatihi ko ya yi sujuda a kan gefen goshensa kamar rabin goshensa ya aza ga ƙasa shi ma fala shai'a alaihi babu komai a kansa in dai wani sashe na goshen ya taɓa ƙasa aw sajada ala tayyatin ko ya yi sujuda a kan naɗi ya naɗe a goshinsa da kyalle ko rawani naɗi ɗaya a tsayyatai ni ko naɗi biyu to in dai bai haura biyu ba babu komai amma in ya wuce biyu to sai ya kwanci hmm? min imamatihi daga rawaninsa fala shay alaihi to duk waɗannan abubuwa dai babu komai a kansa Hmm. babu komai a kansa ko hularsa ko abin da ya kama duk wannan ba komai zai iya sujuda a kai wala shi a babu komai fi galabatil ƙai'i ga wanda amai ya rinjaye shi yana sallah to ba komai a kansa amma a nan sun sun faɗi ƙai- ƙaidodi da yawa da sharaɗin bai mai da wani abu ba aman nan da ya zubo ga bakinsa to wani abu bai koma cikin ciki ba in ya haɗe wani abu to sallar ta ɓaci zai zamo kama wanda ya ce wani abu kenan a sallah ha? na biyu ba da gangan ya yi ba na uku kuma abin bai yawaita ba Mm. aman bai ɗau dogon lokaci ba in ya ɗau dogon lokaci shi ma yana ɓata masa sallah to sai an kula da wannan Mm.
na samu wanda ya ci abinci Mm.
amma kuma lokacin da ya je sallah sai kuma jin wannan zaƙin abin na na irin kayan lemu da haka Mm.
amma kuma sai ya kama jin zaƙin shi a in dai ba lemu a gabakinsa ba ko dan zaran kawai ya ji zaki wannan ai ba wani abu kamar yadda in yayi alwala da ruwa masu sanyi zai dinga jin ɗanɗanon ruwa masu sanyi yayi wannan kaga ko ba za a ce sallashi ta samu matsala matukar ba akwai wani abu na ruwan sauran ruwan ba a bakinsa ko sauran wannan lemu da ya sha in dai zaran jin zaƙi ne wannan baya tasiri bai da matsala sannan ƙaidi na gaba suka ce ya zamo aman yana ɗahiri bai koma najasa ba shine idan ya zan ya canza daga halin abinci to ya koma najasa to anan ya ɓata mai sallah amma in yadda ya ci abin haka ya zubar da shi bai caccanza ba babu komai kaga yana nan ɗahiri kenan Mm. walƙalasi haka gyashin gyamba shi ma bai ɓata sallah irin gyatsan nan da aka yi sai abinci ya biyo baya ko wasu 'yan ruwa su biyo baya gaba to shi ma babu komai dai ba ya sake mayar da shi ba eh wannan gyatsa ta ce kalas ba ta tasiri fi salata a cikin sallah wasahul mamumi raukanuwan mai biya ya hamiluhul imamu liman yana ɗauke masa amma illa an ya kuna min naƙasil faridati sai dai in abin da mamun nan ya rage farilla ne yila rukuwa bai samu yayi ba ko sujuda to anan sallashe ta yi mai ta ɓaci in dai abin ru- in dai abin nan rukuni ne kuma bai shafi karatu ba an gane yawwa don shi karatu karatun liman shine naka in liman ya yi fatiha to kai ma ka yi in liman ya yi sura kai ma ka yi Eh.
masu ciwa fatiha dole ta zama mu.
Hmm?
masu ciwa fatiha dole ta zama mu, musamman in yana asirce a ba haka ba ne ba dole ba ne man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a haka annabi ya faɗa in kana da liman karatun liman shine naka sai na kuma da cewa kai ba wajibi ne kai eh sai shekul albali ya yi dogon bayani a sifatu sala kan masala ya ce a duk wanda an liman to in ya yi karatu shi kenan ma musu ma sun yi Eh, kuma shi ne matafiyan mazhabul malikiya da za ka bi liman ka yi gum da bakinka baka ce komai ba tsallaka ta yi sawa'u ka ji karatunsa ko ba ka ji Eh? eh So, amma yanzu za ka yi kai kaɗai to nan kan fatiha dole ne ko kai ne liman to a nan duka fatiha eh dole ne to abinda su suka rinjari kenan Mm. to to nan gaba zai ci gaba da ba da misalai a abubuwan da mamu zai bari liman ba zai ɗauke masa ba Mm, kamar su ruku'u sujuda da sauransu tunan za a yi tafsili za a yi bayani ya zai gyara wannan sallar tashi tunda an ce abin da yake farilla ba zai ɗauke masa ba ko? to za a faɗi ya zai nan za mu tsaya insha Allah wani karatun sai a tashi wa iza sahal ma'amu auna asa أو زوهم عن الركوع وهو في غير الأولى أزواج أشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله